بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 24 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da bakwai ga watan novemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 34 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الله أبنجي جيكان شد غافرة لتساف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناواني غمدا مسألة من مهمة أتكين عقيدة مسلمي itace mas'ala ta alwala'u wal bara ma'ana ibnu taymiya yana kokarin fayyace mana bayanai ne da kawo ka'idojin da musulunci ya gindaya dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsarin rayuwa da ainihin wato tsarin tafiyar da al'amura irin na kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne titir ko ko kafirai ne masu littafi kamar kirista da yahudawa babu shakka ibn taymiya ya kai matuka wajen kafa ka'idojin wannan mas'ala da kwararo bayanai waɗanda suke tabbatar da ita daga alkur'ani mai girma da sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi da ijma'in malamai da zantuttukan da ya dauko daga ainihin manyan magabatan malamai daga cikin tabi'ai da makamantansu Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu basu manta ba muna ta bibiyan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a inda yake kawo mana watan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi waɗanda suke tabbatar da ainihin wato manzon Allah ya yi hani akan wasu ayyinat akan wasu abubuwa na musamman waɗanda suke al'adun kafirai ne za mu tashi a inda yake cewa wal aslu fi sifati an takuna li taqyidil mawsuf la li tawdihi bayan da ya kawo hadisi wanda ainihin wato yake magana akan an hana yin wasu abubuwa waɗanda suke irin na kafirai ne wanda daga ciki akwai sanya suturar kafirai ko kuma amfani da alharini a matsayin sutura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi illa haka yace irin yanda ajamawa ma'ana maguzawa suke to shine yake wannan talikin shi malam mai littafin Ibn Taymiyyah yake cewa yadda asalin al'amari yake dangane da siffa to an takuna litaqayyidil mawsuf tana zuwa ne dan ta kayyade abinda aka siffanta din la litawdihihi ba dan ta ƙara fitowa da shi fili ba wa ala hadha yumkinu takhrij ma rawahu abu dauda bi isnadin sahihin an sa'id ibn abi aruba an qatada yace a irin haka ne za a iya bayani a fidda watin hadisin da abu dauda ya fitar da shi da isnadi ingantacce daga ainihin wato sa'idu dan abi aruba albasari kenan an qatada daga qatada an alhasani daga alhasan albasari an imran ibn husayn daga imran dan husayn anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama imran yace manzon Allah ne ya faɗi cewa la arkabu al-arjuwan manzon Allah yace ni bana hawan al-arjuwan ma'ana al-arjuwan shine itace ne ko bushiya wacce ake ainihin ciran ɓangaranta ake extracting kamar ɓawanta ko ganyenta a dandaka shi a yi abin rini wannan abin rinin ana rina tufa da shi ya yi ja ko ya fatsi ma'ana kore yalo wala albasul mu'asfar manzo Allah ya ce kuma ba na sanya tufa wanda aka rina shi ya zama yalo wala albasul kamisa almukaffaf bil harir sannan kuma bana sanya tufa wanda aka cakuɗa shi da alharini qala fa auma al-hasan ila jaybi qamisihi al-hasan al-basri sai ya nuna wuyar rigarsa wato wanda aka yana nufin wanda aka sa mashi alharini shine yana nufin wanda aka yi mashi kwalliya da alharini sai ya nuna daidai inda bisa al'ada ake sanya kwalliya qala wa qala sannan sai annabi ya ce ala watibir rijali rihun la launa lahu ku sani da cewa watin turaren maza ƙanshin shi ake ji ba a ganin kalashi ba turare ne wanda zai zama yana da ainihin alama da za a gani a jikin mutum ba ala watibun nisa'i launun la riha lahu yace shi kuma turaren mata to kalar shi ake so a gani a jikinsu amma kar a ji ƙanshin shi qala sa'idun sa'idu mai riwaya ibnu abi aruba kenan yace urahu qala ina tsammanin ma yace innama hamalu qawluhu fi tibin nisa'i ma'ana malamin shi kenan a wannan isnadi qatada ina tsammanin ya mana ƙarin bayani yake cewa abinda ake nufi da ma'anar kar mace ta sanya turare da za a ji kanshin shi sai dai wanda za ta ga launin shi a jikin tufarta to ina ganin kaman yana nufin ma'anar wannan hadisi in ji malam katada kamar yadda ibnu abi aruba ke ba da labari daga gare shi cewa idza kharajat ala annaha idza kharajat idan mace za ta fita to kada ta sanya turare wanda za a ji kanshin shi manzo Allah ya hana mata su fita da turare mai kanshi kuma wadda take yin haka sunanta karuwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bukhari ya fitar fa amma idza kanat inda zawjiha amma in tana tare da mijinta ne faltutayyab bima sha'at za ta iya sanya turare iya san ranta wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda malai ya faɗa Abu Dawud ya fitar da shi aw yukharraju hadha alhadith ala alkarahati faqat ko kuma wannan hadisin alal aqalli a dauka wato an karhanta ne an karhanta magana akan sanya sutura wadda take mai ainihin kwalliya da arhani ne kamar da muka ji a hadisin baya wa kadhalika qad yuqalu fil hadith al awwal lakin fi dhalika nazar yace to kuma irin wannan fassara in an dauka makruhi ne kawai ta yiwu a faɗe ta akan wancan hadisin na farko wanda malam ibnu taymiya ya kawo wannan nabin dan ya goyi bayan shi yace amma akwai tababa game da cewa makruhi ne babu shakka inda ya tabbata al'adan kafirai ne to yafi karfin makruhi sai mala yake cewa wa aidan fa fi sahihaini ar-rafi ibn khadij qala qultu ya rasulullah inna la qul adu wa gadan wa laysa ma'ana mudan rafi dan khadij Allah ya kara masa yadda babban sahabi ɗaya daga cikin mutanen Madina Ausawa yake cewa ya rasulullah gobe za mu gamu da ainihin abokan gaba za mu je jihadi a gobe ɗin nan walai sama'ana mudan ba mu da wuƙaƙi wanda za mu yanka dabbobi in muna buƙatar nama na abinci ko makamancin haka a fannar bahu bil kasbi shin ma iya yin yanka da ainihin alkasub alkasab shine watin kara ko a zangarniya wanda za a ɓare ko ko abin nan gwangwala wadda za a bare ana ainihin yanka da ita faƙala sai manzo Allah ya ce musu ma an hara dama wa zikra smullahi alaihi fakul duk abin da ya zubar da jini kuma ya zama an ambaci sunan Allah a wajen yanka wannan dabba to kaci laysa sinna wa zufara amma banda haƙori banda farci wasu uhaddithukum an zalika manzo Allah ya ce bari in ba ku labarin abin da yasa waɗannan biyun duk da za su iya zubar da jini ba za a yi ciyankan da aka yi da su ba ya ce amma sinnu fa'abun kaga dai shi haƙori to ƙashi ne wa amma zafar famudal habasha shi kuma farce to wuƙar kafarai ce shine ma'anan alhabasha anan to wannan hadisi malamai sun yi hujja da shi akan halastin yin yanka da duk wani abu wanda ke ainihin wato iya zubar da jini in ba waɗannan biyun ba ma'ana kamar ƙarfe kenan wanda ake yin wuƙa da shi sawa'un silba ne ko abin nan ne ko ayon ne ko menene kuma da wannan malamai a wannan zamanin suka kafa hujja akan halaccin yanka da abubuwan da suke wato wukake na inji waɗanda suke machines ne devices ne wuka ce da kanta za ta zo ta yanka abu wannan ya halasta jama'a kai tsaye a yanzu dinnan da muke magana akwai wani ƙauyenci da wasu malamai suka yi wai an ce za a kuje za a kai wasu su je su koyo yanda ake yanka da wuka a inji a makka sai wasu suka fito da sunan wai kungiyar malamai masu da'awa a jihar kaduna suka yi wai allah wadare da abu to allah wadare da jahilcin su suma wai da cewa wai ai yanka yana da ka'ida har ɗan jarida yake musu tambaya to yanzu ba ku ganin tunda ana yi a makka bai zama alama akan cewa gaskiya ba ne sai malamin da warin bakin jahilcin sai cewa ai makka ba ita ce hujja ba tabbas makka ba hujja ba ce amma mutanen makka ba sa yin wannan abin da ka yanka kaji ana yi da alƙasab ɗin kenan da manzo Allah bai ce kar a yi da alƙasab ba irin yadda ƴan farauta suke yi duk wanda ya san yadda ake farauta ya san hakan aka je kara ake samu ko wani abu mai kaifi kawai a yanka kuma yayi ko langa-langa abinda ba a so kawai shine ka ba dabba wahala waɗannan duka wasa'il ne na yanka halastattu me bai halasta ba shine waɗanda annabi ya iyakanci kuma in ka ce wai inji da ake amfani da shi inji ne to ai wuka ma inji ce saboda baka san ma'anar inji bane jahilci ya maka katutu baka san ma'anar inji ba inji mashin shine duk wani abu da yake rage wa mutum wahala aiki haka malaman kimiyya suka ce saboda kai jahili ne baka san ma'anar inji ba shi yasa kake faɗa haka to kaga wannan ma dama ya kamata ya zama sa da jahilcin wannan abun fiye da jahilcin sa ne da ake karanta sunan Isaka dan Rahawiya eh sai su ce Rahawai kuma wannan wai sune malamai da suke wakilta al'ummar musulunci abin mamaki kuma a lokacin da suke sukan gwamnatin take wannan abun kuma gwamnati take daukan dawainiyar rayuwarsu kuma inda nasiha suke nufin wa gwamnatin sai su rubuta mata sako a ilmance su kai mata ba su zo rediyo suna suna batanci ba duk wannan dakikanci ne da rashin sanin yadda ilimi ya sa gaba dama kuma abinda manzo Allah ya faɗa kenan game da ƙarshen duniya idan malamai suka mutu hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'an juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu yanzu mahauta ne aka ɗebe su aka aka ce za a je a koya musu yadda ake wannan aiki a zamanance kuma a siyo injina saboda a rage wahalhalun da suke sha na ayyuka da irin abubuwan da ake samu na unhygienic abun nan process a mahautunmu wanda in ka je ka ga da ake yanka dabbobi kaji da shanu sai ka kan baka yi nama ma saboda karantar da ke wajen shine ake so fa ai sanitizing ba ma suna ganin wannan wai ya sabawa addini ba aya kuma ba hadisi domin kana jan wannan hadisin da annabi ya ce ma an harar dama duk abin da ya zubar da jini to har da inji kenan domin ma ta daga cikin alfazul umum ma ga ba su karanta hadisin ba a cikin fatawar da suka bayar eh idan za a kunna injin sai a ambaci suna Allah haka yake kamar da yanzu a datsa wuka ita ma nan ake ambatan suna Allah ƙarai kuwa in za a yi farauta kare aka ce wanda aka saki da suna Allah ko da abin da ya kama a ci ko da suna da yawa ko mun yawansu ma'ana injin ka gan shi za ka ga akwai wanda yake da wuka ta faɗari wanda a lokaci guda an kora dabbobin da an danna duka zai yanka su kuma za a zo a ajiye shi inda zai za su fuskanci alƙibla din da komai da ake bukata kwarai kuwa sosai ai bar in an kawo din ma za su ci din ma ai ba za su ce ya haramta ba za su ci in sun je makan ba sa ci Allah shi kyauta na'am sai annabi ya ce sai mala yake cewa na hannabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya hana anil zabahi bizzafar ya hana yanka da farci mu'allilan bi annaha mudal habasha ya kafa hujja da cewa illa haka shine saboda wuka ce ta kafirai kama allala sinna bi annahu azm kama yanda ya kafa hujja akan cewa shi kuma haƙori saboda kashi ne shi wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hadha malan fiqh sun yi sabani game da wannan fa zahaba ahlur ra'ay sai yan hanafiya su ne ahalun ra'ayi mutanen kufa suka tafi kan ila anna illatan nahyi kaunu dhabahi bis-sinni wadh-dhafari yushbihu al-khanaq suka ce illa ita ce watin saboda yanka ta hanyar amfani da farce ko haƙori to ya yi kama da ainihin shaƙe dabba alhanak a shaƙe ta sai ta mutu irin yadda kafirai suke a buga mata duka ko ƙarfe ko a make ta a daidai goshi ko guduma haka baka ga suna yi a kudanci sai a samu a ɗaura dabba sai a samu daidai ƙwaƙwalwata sai a buga mata wata ƙatuwar guduma ta shure-shure ta mutu to wannan shine alhanak ko a matse bakinta ko a shaƙe ta da igiya duk suna yi ko da abin nan kebul duk waɗannan yanka ne da ba a ci to ƴan hanafiya jama'a kaga dai gashi annabi da kanshi ya faɗi illa abin ko sai suka ƙara mai bayani suka ce abin da yake sawa a ce haramun ne saboda yanka da wannan abin yayi kama da shaƙewa au huwa mazannatul khanaq ko kuma ana tsammanin zai iya jawowa zuwa ga haka ta yi farcen ko haƙorin bayi da kaifin da za a yi ta yankawa cikin kwanciyar hankali jini ya zuba za a yi ta dadirawa ne sai ya zama kamar an shaƙe ta ne kuma a jahiliya suna yin wannan abin ne idan mutum ya kama dabba zai yanka kawai sai ya sa kaza sai ya saka a daidai bakin shi kawai sai ya gutsire har sai da kasan zaka gutsire igiya kawai sai ya gutsire bakin wuyanta da da haƙorin shi ko kuma da farce sukan bar farce ne yayi tsayi a yi riya da shi a kiwon farce ya tsawo ya kwari saboda duk sanda aka ba kawai sai a kama sai a tsinki jijiya wuya to sai suka ce wannan ya kama da ainihin wato alkhanak wal mukhannaqa muharrama kuma dabba wadda aka shake ta ta mutu kamar yadda nassin alqur'ani ya bayyana haramun ne a ce ta amina babu nasin ba nasin qur'ani bane kai ko wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma akala sabu na'am amma dai a shar'anci haramun ce wa sawwagu ala hadha daga nan ne kuma sai suka halasta wa kansu suka ce babu laifi ya halasta ayyanka azzabh bisinni wazzafar almanzu'aini suka ce za a yi iya yanka da haƙori ko da farce wanda aka riga aka cire su daga jikin halittarsu ma'ana abin da bai halarta ba shine sawa a daidai baki a fasa din nan amma da za a samu wani kashi ko wukar kashi ko wani haƙori a nannarka haƙora a manna su su zama kamar wuka a feke suka ce babu laifi za a yin haka li'anna tazkiya bil alatil munfasila al muhaddada la khanaqa fihi suka ce saboda a ka'ida yin yanka da kayan aiki alat injina devices ko tools almunfasila wanda suke raba daga asalin inda aka samu su almuhaddada wanda aka feke su suka kaifi la khanaqa fihi suka ce babu laifi game da shi to wannan ka'idar daidai ce amma kuma sanya haƙori da farce a ciki to dawo da abin da manzon Allah ya riga ya hana ne zuwa ga cikin halasci wannan kawai shine kuskure amma ka'ida haka take duk abin da yake mai kaifi kuma ana amfani da shi bisa al'ada ko ilimi ya tabbatar da cewa wannan abin da kaifin shi da nagartar shi wajen yanka dabba babu laifi a amfani da shi a matsayin abin yanka ba dole sai karfe wato wannan nauka ba wal jumhuru mana'u min zalika mutlaqan sauran malamai ko gaba ɗaya ba su da wannan ba wannan fatawa ta hanafiya suka ce ba daidai bace da annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istasna as-sinna wadh-dhafra mimma anhara dama don manzo Allah da kanshi ya keɓance ya togaciyan haƙori da farce daga duk wani abu mai zubar da jini faja'ala fa'ulima annahu min almuhaddad allazi la yajuzu tazkiyatu bi sai aka gane cewa da haƙori da farce yana cikin abubuwa masu kaifi wanda bai halasta a yanka da su ba walau kana likaunihi khanaqan da a ce saboda yana shaƙe dabba ne ya kashe ta lam yastasnihu da bai togace shi ba wal mazannatu innama tuqamu maqam al haqiqa idza kanat al hikma khafiya aw ghayr mundabita yace ita ko abinda ake cewa mazanna wato da suka ce yanka da farce ko da haƙori mazanna ne na ainihin wato khanak wato ana sa ran ya iya shaƙe dabba yace irin wannan mazanna abinda ake sare ba a da tabbas akan shi ana ɗaukan shi ne a matsayin hujja ya tsaya a matsayin hakikar wannan hujja idan hujjar hikimar da ke cikinta ba ta fito fili ba ko kuma ba a faɗe ta ba annabi da kanshi ya faɗi hikimar da yasa ya hana ce wannan saboda haƙori ne wannan saboda wukar kafirai ne to kai kuma yanzu ka ce a'a haƙori da wukar kafirai din ba wai dan kasancewar su kawai su haƙorin da wukar kafirai din annabi hana bane saboda suna iya zama dalili akan ana sa ran su zama dalilin da zai sa dabba ta sha wahalan yanka ya zama kamar an shake ta an mata mugunta sai suka ce wannan shine hujja shine illa sai suka ce kuma in an samu yanayin da ba a tsammanin wannan illa a iya yin yanka da wannan abubuwa kaga sun daura wani asali akan shi kuma suka gina wannan hukuncin to tun farko asalin ba shi da mazauna saboda manzo Allah ya riga ya faɗi illa da sai tsaya iya wannan illa wannan kuma daga cikin usul na ainihin wato fiqhu na ahnaf suna da ire-iren waɗannan abubuwa da yawa wato irin ka'idoji da suke sakawa su ce kaza dole sai an samu yanayi iri kaza ko da sun samu hadisi ya saba wannan ka'idar musamman idan hadisin ahad ne cewa ma suke kawai shazi ne sai su dauki umumiyat sai su dauki umumiyat a cikin ainihin shari'a sai su aje wannan wannan ka'ida guda daya alal misali jama'a a cikin qawaid na shari'a game da sheda a mazhabi na hani banu abu hanifa rahimahullah shine cewa mutumin da yake tsaraf a cikin husuma abokin rikici baya zama ɗaya daga cikin shedu babu yadda za ya zama ɗaya daga cikin shedu wajen tabbatar da laifi ma'ana na kawo ka ƙara in ina so in kawo shedu dole ban da ni a cikin shaida sai dai wasu daban to ana nan sai aka kawo hanafiya hadisi cewa akwai fa yanayin da za a samu ɓaraf a cikin husuma ya zama shine kuma shaida saboda manzo Allah ya aiki da irin wannan shaida wannan mata da aka same ta baiwa wani bamagujan kafiri wani amin wani bayahude ya kwankwatse mata kai hadisi yana cikin Bukhari da Abu Dawud aka zo ana tambayarta ana tambayarta waɗanda ake tsammanin suna da motive na kashe ta wane ne ta gyada a'a wane ne a'a wane ne sai ta gyada eh annabi sa aka kama shi ma aka rutse mai kai to hanafiya suka ce barunsu da wannan hadisin wannan ya saba wa umumi ya saba wa umumiyat game da ainihin shaida ba sa aiki da hadisin sam sai suka dauko umumin idra'ul hudud bi shubahat cewa yaushe wanda aka kashe aka buga mashi makami yana gab da zai mutu zai zama shine hujja akan kuma a kashe wani a'a ba zai yi dole sai an kawo wasu hujjoji daban haka dai annabi ne ya aiki da wannan yanzu wannan a zahiri kamar sun wa annabi gyara ne amma ba ruwansu haka hanafiya suke samahumullah to shine irin wannan kaji suka ce a'a su ba su yadda kawai saboda haƙori ne kawai ko kuma watan farce kawai ya zama dalili akan haramci game da wato yanka da su ba sai saboda wannan illa kaga wannan illa boye take ana tsammanin yiwuwarta ne saboda bisa al'ada kaifin farce ba iri ɗaya da kaifin wuka ba abinda wuka za ta yanka cikin kwanciyar hankali watakila farce sai an sha wahala kafin ya yanka haka nan kuma haƙori ɗin ko sai suka ce wannan tsammanin wahala ga dabbar da ake tunani shine ya zama dalilin haramtawa haka idan illar wannan tsammanin ta hau ta kawo suka ce babu laifi wannan duka ta'awili ne irin nasu na ainihin ahnaf Allah ubangiji ya sa mu dace sai ya ce wal wa am fa amma ma'a zuhuriha wa ndibatiha fala idan ya zama abin a bayyane yake an tantance illa da hikima da ke cikin hukunci to ba a buƙatan kawo wani mazanna wanda yake a boye wa aidan fa innahu mukhalifun li ta'lili rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al mansus fil hadith kuma dai yaya ne wannan magana ta saba ma illar da shi manzon Allah ya faɗa karara a cikin hadisin cewa saboda kaza saboda kaza sun makhtalafa ha'ula'i sannan waɗannan sai suka ƙara yin saɓani hal yumna'u min at-tazkiyati bi sa'ir al-i'zam to shin duka sauran kasusuwa ana hana yanka da su ko ko kawai sai dai haƙori kadai kashin allan kafaɗa ko kashin awaza ko wani kashi da za a feke misali ya zama abin yanka ya zama kamar wuka kaga ai yan tauri suna yin wuka kashi za su same ta su feke ta su mata tsini kuma za ta jiyo mutum rauni ba haka bane jama'a to shin wannan za a yi yanka da ita ko ba za a yi ba amalan bi umumil illa a hana yanka da ita saboda illar ta ce dan kashi ne alal qaulaini maganganu guda biyu fi mazhabi ahmada wa ghairihi a mazhabin imamu ahmad da wani malamin wa alal aqwali thalatha fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama yace idan ma dai aka dauki maganganun duka guda uku to annabi dai cewa yayi amma dhufaru fa mudal habasha wa ba'da ba'da qawlihi sa uhaddisukum an zalika manzo Allah yace shi dai farce wukar kafirai ne bayan da ice bari na ba ku labarin haka ya ƙutadi anna hadhal wasfa wa huwa kaunuhu mudal habasha lahu ta'asirun fil mani wannan yana hukunta cewa kasancewar wannan watan abu shine farce wuka ne a wurin kafirai to wannan ya da ta'asiri wajen hanawa ta ibn tamiya kuma abin da yake nema kenan hujja game da haramci akan kwaikwayo da kafirai manzo Allah ya hana yanka da farce yace saboda na kafirai ne to abinda ibn taymiya yake nema kenan na hujja a cikin wannan hadisin imma an yakuna illa ko dai zama wannan shine dalilin hanawa au dalilin alal illa ko ya zama dalili akan dalilin ma'ana abin da ke nuna maka meye dalilin ko kuma shi kan shine dalilin au wasfan ko ya zama siffa ce min awsafil illa daga cikin siffofin dalilin hanawa din au daliluha ko kuma abin da ke nuna siffar ma'ana hana yin yanka da farce hukunci ne to hukuncin yana ginuwa ne akan illa illar ita ce saboda na kafirai ne ko ya zama kai tsaye ita ce illar ko kuma ita ce wani bangare na illar siffa ko dalilin illa sai ce wal habasha fi azfarihim tulun su kafirai suna barin farcen su yayi tsawo kafirai bakaken fata a wancan lokaci suna barin farcen su ya tsawo fayakunu fayakununa biha duna sa'iril fayuzakuna biha duna sa'iril umam sai su dinga yanka da farce banda sauran al'ummomi su kadai aka san suna yin wannan to kenan yanzu barin farce ma ya tsawo haka gashi nan haka kamar na fatalwa to ba ba dabi'a musulmai bace yan gayu mutum yana musulmi sai ya bar farcen shi kaga yayi tsayi baya ga datti da yake tarawa a ciki wanda akwai tendency na ya ci cututtuka da dama a cikin wannan dattin a lokacin da yake mu'amala da abinci ko da gaisawa da mutane ya sanya musu cuta ko wani abu sannan kuma akwai haramci saboda mene saboda al'adar kafirai ne ba daidai bane mutum ya bar farcen shi ya wuce kwana 40 ba tare da ya yanke shi ba fa yajuzu an yakuna nahyun an zalika wannan ya halasta zai iya yiwuwa a ce wannan hanin da aka yi lima fihi min mushabahatihim fi ma yaktasuna bihi hanin ya tabbata ne saboda kamantakekeniya da ake yi da su akan abin da su kadai aka san su da shi ma'ana din da aka ga mutum da dogon farce a wancan zamani to an san dan wuri kaza ne ko mutumin irin al'ada kaza ne kafire ne irin na ƙasa kaza kenan wanda duk ya kama da su ya kama da wani abu da kafirai suka keɓanta da shi wannan littafin kuma dama abin da yake bayani akai kenan hana musulmi kwaikwayo da al'adu da tsare-tsaren rayuwa da tafarkin da kafirai suka keɓanta da shi ina fata mun gano wannan jama'a wa amma al'azmu fa yajuzu an yakuna nahyuhu an tazkiyati bihi ka nahyihi an listinja'i bi yace shi ko kashi abinda manzon Allah ya abinda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin watan yanka da shi ta yiwu ya zama saboda irin dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tsarki da kashi ne lima fihi min tanjisihi alal jinni saboda idan kana yin tsarki da shi kana batawa aljanu abincin su kamar da manzo Allah ya faɗa game da ainihin yin tsarki da kashi cewa duk dabbar da aka yanka da sunan Allah idan musulman aljanu suka ɗauki kashin da aka cire daga cikin jabbar aka yar bayan an cinye naman sai Allah ya dawo musu da duk naman da ke jiki sai su ci a matsayin abinci to idan ka yi tsarki da shi ka lalata musu abinci kenan don haka aka hana to haka nan ma idan ka sa mai jini zai zama shi ma ka lalata musu abinci ne idid damu najisun saboda jini najasa ne jini wanda aka zubar addamul masfuh wanda aka zubar walaysa al-ghardu huna dhikru mas'alati zakati bi khususiha fa inna fiha kalaman laysa hadha mawdi'uhu ya ce a nan fa ba wai ana karatu ne akan hukunce-hukuncen yanka ba saboda a cikin matsala game da hukunce-hukuncen yanka akwai zance mai tsawo ba nan ne wurin shi ba na'am na'am
kuma dabba yana neman abin da malam kuma ba irin abin da ya zai suna Allah ya makitar na wadanda
a ya zama khanak ɗin kenan amma ki ta mutu ya zama khanak kwarai kuwa kuna cikin larurar dole sai an nemo wuka ko wani abu mai kaifi domin shari'a ta hana makewa ta mutu eh ba a mata suna Allah uke yanke har yanke duka za a ci inda ya ambaci suna Allah duk da wannan ba shi ne yankan da ya kamata ya musu ba eh na'am eh cewa kumba shine wanda ya karu akan farcen farce kuma shine wanda yake jikin hannu mai jini a jikin shi din nan haka yake a Hausa ban taba sanin wannan ba kumba nan jikin hannu wanda ake datsewa shine farce shine kumba wanda yake jikin hannu shi kuma shine farce ni na dauka na dauka lahajat ne daban-daban sakwata su ce a kaifa nan a ce kumba kano watakila su ne suke cewa farce ni ban san cewa haka ban to ga ƙarin bayani jama'a farce shine mai jini ko asalin wanda yake jikin hannu kumba kuma shine wannan tsaraf ɗin da ke ƙaruwa wanda ake iya datsewa ba tare da jini ya fito ba to da zaran an an ka samu mai yanka ya taba ma haji ne fito ya yanki kumba kenan ko ya yanki farce kenan wallahu a'lam na'am game da wannan umumin yanka da shi kashi din na'am sai kawo cewa akwai maganganu da cikin mazhaba Ahmad da wasu eh to wannan magana da Ibn Taymiyyah ya ta karshen nan yana nuna cewa ya tarjihi matsalar ba za a yanka da kashi kenan ba tunda kwarai kuwa kuma shine abin da yake daidai insha Allah ba a yanka da kashi kowane iri saboda illa manzo Allah yace saboda kashi ne duk wani abu da yake kashi aka ci wukar kashi ba a yanka da ita mm. eh shi ma khanak ne yin yanka da lantarki khanak ne ko anan ma ana yin shi ai a sa musu shokin electro abin nan ko shi ma khanaku ne ba daidai ba ne amma akwai wanda ake yi na yanka sosai na inji ni na je na ga inda ake yin shi wannan ya halasta gaskiya ba ba ka dalilin zaka hana wannan amma sanya ma dabba shokin a kashe ta ba daidai ba ne ko kifi fa malamai suka ce inda ran shi yankawa ake ba maza ga mutane kifi sai a wani ma sai a sa shi a miya da ran shi ya ta wutsal wutsal wallahi ko su dinga kwala mai gashi nan zaka siya za su ta kwala musu abin nan karfe suna suna suna raunata su ba abin da ya kamata ya ba kenan idan da ran shi in ya mutu ne ba matsala amma in da ran shi yankawa ya kamata yi saboda wa idza qataltum fa ahsinul qatl in za ku kashe abu ku kyautata kisa amma idan kana sayar wannan kifi da ake auna wannan kilo masu rai din nan za ga yadda suke suke shan bala'i a hannun waɗannan kabilan da ke sayar da su Allah ya tsare mu na'am kwarai ko yana daga cikin ma'an harar dama dutse mai kaifi yana daga cikin ma'an harar dama kai baka taɓa zuwa farauta ba ne suwaye suke farauta ana yan farauta da irin wannan abin suke yanka da abubuwa iri daban-daban wani ma za ga a jikin yadda kashi yake saka wani ɗan tsinke mai kaifi haka da ya kama dabba kawai sai ga inda ka san kamar yadda za ka ja reza haka kawai zai ja ya yanka da mai tsagin kara kwarai shi ne nake son tana suna abin kirdajiya sunayen ne irin nasu wasu kalmomi irin na mutanen da kirdajiya haka suke ce mashi dan karami ne haka sai shaggen kaifi da an yi kyarat kawai sai a yanka Allah shi kyauta to sai yake cewa wa aidan fa fi sahihaini an zuhri an sa'id ibn al-musayyib qala al-bahiratu allati la yumnahu dar'aha lit-tawaghit yace al-bahira wato dabba wadda ake ce ma bahira ita ce wadda ba a bai ba a baiwa ko allati yumnahu dar'a ita ce ko allati yumnahu dar'aha litawagit wadda ake barin nonanta darraha littawagid ake barin ainihin wato alfarmarta a batta ta zama ta ɗagutu ce dabba ce suke da ita albahira abinda suke nufi kamar yadda ibn kasirin ya fassara a cikin tafsirinsa da yake bayani akan wasu ayoyi da zamu zo mu ji malam zai ishara akan su ayoyin suratul an'am wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiban ko zuwa ƙarshen ayoyin da yayi wannan bayanan to ibn kasir ibn kasir yake cewa bahira a jahiliya ita ce dabba idan ta haifar wa mutum ƴaƴa biyar zuwa shida maza zuriya tana haifan ƴaƴa biyar zuwa shida maza a jere to na shidan idan ya ta haifi namiji dama ta haifi biyar ana ana kirgawa idan ta haifi na shida ta zama namiji to za a yi biki na musamman na ƴan tata shine ta zama ta, ta ainihin wato a ɗagu ta zama ta gunki ba za a ci namanta ba ba za a hauta ba ba za a yanka ta ba ba za a yi mata komai ba sai ran da aka tashi wani bikin kalankuwa na maguzanci na musamman sai a yi sacrificing ɗinta a sarayar da jininta a yanka ta a kwara ma wannan gunki jininta ita suke ce ma bahira suna yi mata alama suna mata wato tambari a jikinta za ta dinga yawo a gari kowa ya san cewa wannan ana jiran ta ne na musamman na wani lokaci ma'ana sukan jira ne sai in sa da wata bukata ta musamman kama a ce in ba a samu ruwa ko wani na cutar rashin lafiya ko wani na neman wata bukata sai ya yi sadaka ta musamman ga gunkinsa da irin wannan abu irin wannan yanzu ba za mu fahimci shi da kyau batun da mu yanzu muna rayuwa ne an haife mu cikin musulunci walillahi alhamd yace fala ya halibuha ahadun minan nas ba wanda yake tatsa nonanta sam wasa'iba kanu yusayyibuna hali alihatihim ita kuma sa'iba ita ma ana barin ta ne an bar wa dabba ita sa'iba ita kuma yawanci sukan sa'ibantar da dabba ce idan ta zama mutum ya taba hawanta ta tsirata da shi daga wani bala'i kamar a ce ya je yaƙi sai aka ritsa shi a wani wuri da yana ganin kamar ya mutu cikin abokan gaba in ya zaburi dabban nan ta samu ta tseratar da shi ko ƴan fashi suka tare shi ko ya shiga cikin wata sahara inda ya shiga cikin wani kunci ya zama yana ganin kamar wannan dabbar ta taimake shi wajen fitowa to sai ya ce na mai da ke sa'iba zai sanar a cikin al'umma shi da kuma cewa dabba kaza da gandu sa'iba ce na ma'anan sa'iba ita ce wadda aka sadaukar da ita ga hidimar ainihin dagutai Allah shi kyauta sai ya ce la yuhmalu alaiha shay'un ba a ɗaura mata kaya san ba a ɗaura mata kaya qala abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu huraira yake cewa manzon Allah ya ce ra'aitu amr ibn amir al-khuzai yajru qasbahu fi an-nari manzon Allah ya ce naga amru dan amir al-khuzai yana jan hanjin shi a cikin wutar jahannama kana awwala man sayyaba sawa'iba an ce shi ne farkon mutumin da ya fara kawo ma malarabawa mutanen makka da sauran hijaz wannan muguwa al'ada manzo Allah ya yi mafarki ko ya ganshi ido bude a cikin irin abubuwan da Allah yake nuna mishi na abubuwan lahira ya ga wannan kafiri a cikin wuta yana jan hanjin shi a cikin wuta ma'ana ishara akan irin abin da suke daura ma dabbar na alama da ta dinga jan shi a ƙasa sukan ɗaura mata abu a jikin bindi ko a jikin kwankwasanta wani igiya ko wani abu tana jan shi a ƙasa da an ganta an san sa'i ba ci ba hawa ba ci ba siyarwa ba kyauta babu gado to wannan dalili ne akan cewa mutanen makka da suka rayu a cikin zamanin jahiliya maguzawa ne kafirai ne kar ka fara tunanin ahlul fatara ne domin wannan bai riski musulunci ba ina fata jama'a mun gane wannan wannan hadisi ne ingantacce bukhari da muslim sun fitar da shi وروى مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي رأيت أمر بن لحي بن قمع ابن خندف خندف شيني دي وانتا متمن أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار دن أوان بني كعب معنى دن كبيرس هكذا أخو فلان ma'ana ɗaya daga cikinsu kamar da Allah yake cewa wadhkur akha adin iz anzara qawmuhu akha adin ma'ana ɗaya daga cikin su ina fata mun gane wannan to annabi yace ya ganshi a cikin wuta yana jan ainihin hanjin cikin shi a wuta Allah ya tsare mu walil bukhari imam al-bukhari kuma ya fitar da lafazi min hadisi abi salih an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمر بن لحي بن قمع ابن جندب ابن خندف أبو خزاعة da sunan sunan yazo da wannan karin cewa Abu Khuza'a da kabilar Khuza'a din wata babbar kabila ce da a Larabawa kusan da su ne ma suke da ainihin wato walaya walaya ga ɗakin Ka'aba amma sai suka zama suna da mugun kafirci da azzalumanci daga baya Allah mai da su baya Qurayshawa suka ainihin zama su ne suka jibanci ɗakin Ka'aba cikin hikima Allah hadha min al-ilm al-mashhur wannan abu ne sananne kowa ya sani inji ibn Taymiyyah anna Amr ibn Luhay huwa awwalu man nasaba al-ansaba hawla al-bait cewa Amr dan Luhay din nan shine farkon wanda ya fara kakkafa gumaka a gefen ɗakin Ka'aba domin ɗakin Ka'aba har manzo Allah yana Makka bayan fara wahayi ɗakin Ka'aba kewaye yake da watin gumaka inda mutane suke dawafi ɗin yanzu jama'a da duk gumaka ne kowa sai ya zo da nashi ya samu wuri ya sa mai stand ya kafa shi ko ya tona rami ya kafa shi ko ya ɗaura wani katako yadda kaga dai ana kafa gumaka a wuraren ma'aikatu da masana'antu da kan tituna da coci-coci da makamantansu haka ɗakin ka'aba yake kewaye da gumaka wannan mutumin shine fara yin wannan ta'anniti wa yuqalu an ce ma innahu jalabaha min albalqa shi yaje ɗauko wannan abu daga can ƙasa albalqa gari ne a can ƙasar sham har yanzu sunan garin kenan yanzu yana can cikin ƙasashe ne na ainihin sham da makamantansu min ardi sham can yaje ya ga suna yin irin wannan al'ada sai ya ɗauko ya kawo to kaga haɗarin ka je ka ga wata al'ada kenan ta wasu al'umma ka ɗauko kawo cikin al'umma ku da tunanin wai ka kawo musu ci gaba idan sharri ne to shikenan zaka ta samun zunubin da duk suka aikata man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha irin abin da ya aikata kenan da yaje ya gansu suna sanya gumaka a wuraren da suke girmamawa sai ya ga mu kuma larabawa tunda muna girmama ka'aba bari mu zo mu kafa gumaka a wajen mutashabbihan bi ahlil balqa yana mai kwaikwayo da su wa huwa awwalu man sayyaba sa'iba shine farkon wanda ya bar dabba da ainihin sunan sa'ibanci a daina hawanta wa wassalal wasila shine aisalin wanda ya fara barin wala wasila nan da aka ce ina ma'anar wasila ita kuma suka ce ita ce dabba da take ta haifi mace raƙuma ta haifi mace ta ƙara haifan mace ta ƙara haifan mace sai a ce wassalat baina banatin ta hada tsakankanin ƴan mata su take haihuwa to daga nan shikenan ita ma sai a rabu da ita ba za a sake ainihin kula ta ko a more ta ba wa hammal hab shine kuma yasa da Allah ya ce wala hamin ma ja Allahu min menene min wala wasilatin wala wala ham to ham din nan shine shi kuma abin nan wato namijin raƙumi me sunan shi kenan bujimi amali ko amala kuma wanda yake ɗaukan kaya yake na yi to dai namijin raƙumi kawai wanda ya iya yi ma watan raƙuma guda goma barbara ya zama uban raƙuma goma daga goma to ya zama ham shine shi ma ya zama katangagge ba za a yi mishi wani abu ba ba za a siyar ba ba za a ci ba ba za a yanka ba sai in ya zama ana so a shayar da jinin ga dabba ga gumaka wannan ma dishi ya kawo fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu yajru qasbahu fi an-nar manzo Allah ya bada labarin cewa ya ganshi yana jan qasab wato yace wahiyal am'a shine kayan cikin sa wa minhu summiyal qassabu bidhalika daga nan ne ake cewa mahauci qassab mahauci ana ce mishi qassab musamman mai sai da kayan ciki mawucin kayan ciki ba mawucin tsire ba ko mawucin tsire mai sunan shi eh jazzar mawucin yanka kenan mawuci mai hawa kwata ya yanka shine jazzar qaddad qaddad shi kuma shine mawucin kirishi mawucin duka dai shi ne tsiren kenan ko mai shanya nama da busar da shi akwai kuma laham shine mai sai da danyen nama so larabciya da fadi ba irin kaga wannan sunan shi duka mahauci agun agun mu Hausawa duka sunan shi mahauci amma kaga kassab daban da lahab daban da qaddad daban da jazzar duka kuma mahauta ne kuma ku da kuke sana'a malam kun sani kowa akwai abin da ya iya akwai abin da bai iya ba ko kuma akwai abin da kuma ya iya ya fi karfin shi yanzu mai hawa kwata ya yi fince ina ya ga kuɗin yanka a gani bai ga kuɗin- bai ga dubban da zai sa ya yanka saniya ba ko da ya iya ya iya sana'ar ko ni ko ni kuma ko da ya yanka ba zai iya siyarwa ba bai da customer bai da know how technical know how ne ya yake sai da nama akan tebur ko ya fi gane wa tsire wani ya fi gashi nan dai iri daban-daban to kassab shine mai sai da kayan ciki to ko yanzu a nan ma muna da irin su ma kuwa wanda kawai shi kayan ciki kaɗai ke sayarwa ko to akwai shi kenan akwai kassab in ka zo larabci sai ka bambance ma yara a- a cikin academy cewa kassab daban da jazzar da galibi an fi cewa jazzar din to jazzar shine mai yankawa da fedewa ina fata mun gane wannan yace daga nan ne ake kiran mai sai da kayan ciki a ce da shi ainihin wato qassabu li'an li'annaha tushbihu al-qasab ana ce ma kayan ciki ka- qasab ne saboda sun yi kama da ai, wato tattaruwan abu guda a wuri guda shine asali qasab din wa ma'lumun anna al-araba qablahu kanu ala millati abihim ala millati abihim ibrahim abu ne sananne cewa larabawa kafin wannan bala'in da amru dan luhai ya kawo musu sun kasance suna kan addinin babansu ne annabi ibrahim wannan daga cikin hujjoji akan tabbatar da cewa mutanen makka bil akhas mutanen makka ba ahlul fatara bane yadda ake fara tauhidin asha'ira ba haka bane domin a makka isma'ilu ya zauna yayi wa'azi anan ma aka yi- a- a- a- ya taso anan yayi aure anan yayi wa'azi anan annabi ibrahim ya kafa cibiyar addinin sa bayan da ya bar Fal- ya baro Palestine to aka wayi gari sun yi nisa da addinin ta hanyar irin waɗannan 'yan takife da suka dinga kwaso musu maguzanci daga wata ƙasa suna kawo shi ba su ankara ba har ya zama sun yi bankwana ga baki ɗaya da addinin da suka gada na Allah addini na millata abikum ibrahima suka koma suna yin wannan maguzanci irin wanda manzo Allah ya zo yana wa'azi ya tarar da su akan shi ya mus- akan wannan maguzanci ya riga ya musu kaka gida har suna mamakin ma a ce Allah ɗaya ne ala shari'atit tauhid da suna kan shari'a ne ta ɗayanta Allah wal hanifiyya as-samaha suna kan hanifiyya wato miƙaƙƙen addini wanda yake samfarera shine ma'anan hanif as-samha wanda yake wato babu wani abin nan a cikin shi wa- wanda yake ainihin wato mai mai fuska guda as-samh mai fuska guda wanda babu wani i'ujaj a cikin shi dinu abihim addinin ubansu Ibrahima alaihi salam fatashabbaha amru ibn luhay wa kana azima ahli makka yawma idin yace sai aka samu wannan amru dan luhay wanda daman a wancan lokacin shine shugaban mutanen makka li'anna khuza'ata kanu wulatal baiti qabla quraish domin khuza'awa da su ne suke da walittakan ɗakin Allah kafin Qurayshawa wa kana sa'irul arabi mutashabbihina bi ahli makka kuma dama dukkanin larabawa sun kasance suna neman kwaikwayo ne da mutanen makka mutanen makka su ne abin kwaikwayon su mun karanta a cikin sira duk abin da ya faru a makka to sauran larabawa bi kawai suke sai lokacin da manzon Allah ya zo larabawa na na gefe gefe farko sun ki imani ne saboda Qurayshawa sun ki imani lokacin da ƙurayshawa suka yi imani bayan fatu makka da laraba suka ce to shikenan tunda waɗannan sun yi imani dama su ne alƙiblan mu to mu je dukan mu mai imani amma da cewa suka yi mu bassu da shi idan sun iya galabaitan shi dama mu a gw- a bayan su muke in ya ci nasara a kansu mu kuma mu bi shi to haka makka ta kasance da kasan america yanzu ba haka yanzu kowa yake ganin duk abin da aka ce na amerika ne shikenan kawai kowa yana ganin daidai ne daidai ne kawai amerika ce alƙiblar duniya yanzu mutum in aka ce ya samu biza zuwa amerika za ka ga ana mushi murna fiye da fiye da a ce ya samu biza zuwa zuwa makka aikin haji na rantse da Allah musamman dai a cikin ausat na yan boko to wanda yake cikin yan boko ya san wannan abin da ke faɗa gaskiya ne in ka samu biza zuwa amerika yanzu to kai ana ganin kawai kai wali ne ya litan na misla ma utiya qaru balantana ce ka samu green card wanda zai baka dama ka zauna a America har ka samu takardar dan ƙasa America ma'ana ka zama ba Amurki ko ƴaƴayenka su zama Amurkawa an kaife su a can da haka kuma shikenan indai a duniya ne mutane suna ganin ka gama samun komai wannan ba karamin ta'annuti bane jama'a in fact a ka'idar shari'ar musulunci ma haramun ne yanzu kawai ka tashi ka koma zama ƙasashe irin waɗannan haka malamai suka bada fatawa kasashe irin na kafirai amerika canada ingila rasha jamus tsantsagariyar kafirai waɗanda kafirci kawai suka yi identify a matsayin addinin da suke kafircin ma na cewa babu allah su ba ga suke cewa karka je take america wai god's own country ka ɗauka sun yadda da allah munafunci ne kawai to in dai ba wani abu ne zai kai ka ka je ka yi ka dawo ba ma'ana kasuwanci ko neman ilimi ko neman lafiya ko wani abu na buƙatar rayuwa ya kai ka shine kawai ya halasta amma ƙaura kawai ka baggarinku daga Falastin ko Najeriya ko Ghana ko Sierra Leone ƙasar da musulmai suke kai ƙaura kuma ƙasar kafirai babu kyau wannan wannan ba daidai bane amma kuma mutanen mu suna nan suna yin wannan yanzu akwai 'yan Najeriya bil, bil alaf a waɗannan ƙasashen da mutanen saudiya da mutanen kuwait da mutanen yaman kai a latin america ma har sun kawwana wata al'umma mai zaman kanta al'arabu fil mahajar haka ake ce musu kamar diaspora na larabawa a ƙasashen brazil da chile da argentina da america ɗin ita kanta da, da peru da cuba larabawa suna nan zankame musamman falasɗinawa mutanen kuwait mutanen iraki mutanen yaman har da mutanen saudiya sun koma can kawai sun zauna abinsu ba sa jiran komai sai mutuwa mana ba sa tunanin wata rana za su dawo garinsu ba baki ba ne wannan ta'anniti ne a cikin addini Allah ya tsare mu shine sai yake cewa a li'anna fiha baitullah larabawa suna kwaikwayon mutanen makka saboda ɗakin Allah a makka yake wa ilaiha hajj kuma izuwa ga wannan ɗaki na Allah a makka ake zuwa aikin haji ma zalu mu'azzimina mun zamani ibrahima alaihi salam ba a gushe ba su laraba ba su gushe ba mu'azzimina suna girmama ainihin makka da ka'aba da mutanen makka tun zamanin annabi ibrahima alaihi salam fatashabbaha amru biman ra'ahu fi shani sai amru ya kokari ya kwatanta rayuwarsa da tsarin mutanensa ya mai da shi irin waɗanda ya gani a ƙasar sha wastahsana bi aqlihi ma kanu alayhi ya amfani kawai da tsantsagare hankali ya kyautata ya jammala wa kanshi abin da suke ciki akai ya ga abin ya burge shi irin da yadda mutane suke yanzu da ka je kaga suna ci abinci da hagu kai ma kawai sai abin ya fara burge ka kai ma sai ka fara ci da hagu da kaga suna jan wandunan su kai ma sai ka ga ah to ai wannan ba wani matsala bane sai ka fara da kaga suna gaisawa da mata suna raye-raye suna shan abubuwa masu maye kai ma duk sai ka kama kana musulmi kaga hankalinka ne kawai ya riya maka cewa abin da suke yi mai kyau ne wara'a anna fi tahrimi ma harramahu min al-bahirati was-sa'ibati wal-wasilati wal-ham ta'ziman lillahi wa dinan yaga cewa idan ya sanya waɗannan abubuwan da ya sanya na bahira da sa'iba da wasila da ham duk mun ji ma'anonin su yaga cewa wannan girmama Allah ne kuma wannan addini ne irin da yadda mutane suke da sai mutane ko su kikiro abu sai su ga ai wannan an yi shi to an ɗaukaka darajar manzon Allah ne an gwadawa manzon Allah kauna ne an girmama Allah ne an girmama addinin Allah su ne kawai suka da hankalin su mutane za su yi tunanin kaza fa ya kamata a yi shi ma'ana kirista kafirai ne suna tunawa da annabi isa duk ranar 25 ga watan disamba da tunanin wai rana aka haife shi sai musulmai su ce a to kuma wannan abun fa yana da kyau domin annabi isa yana da daraja suke girmama shi to ai ma manzon Allah na da daraja da ya kamata mu dinga mishi irin wannan girmamawa da hankali kawai ko shikenan sai su kwaikwayi irin wancan sai su kawo shi suna girmama manzon Allah da irin wannan sura da tunanin cewa hakan girmama addinin Allah ne hakan karawa manzon Allah daraja ne karkashi haka za su yi duk tafriqin hukunce hukuncensu su duk wanda ya soki wannan abin sai ce to ma'ana haka shi kuma baya kaunar manzon Allah baya so a girma manzon Allah wannan shine masalan bi masalan jama'a abin da yake faruwa a rayuwar mutane a nan kasashen mu Allah ya tsare mu sai ce fa kana ma fa'alahu aslu shirki min al-arab wannan abin da ya aikata shi ya zama tushen kawo maguzanci cikin larabawa ahlu dini ibrahima larabawan da suke sune jama'a addinin ibrahim alaihi salam wa aslu tahrimil halal kuma shine farkon haramta halas wanda Allah ya hana ka haramta halas wa inna ma fa'alahu mutashabbihan fihi bighairihi min ahli al-ard duk me ya jawo mishi fadawa zuwa ga wannan mugayen wato sakamako shirka da haramta halas shine kokarin kwaikwayon wasu al'umma can daban da ba al'ummar shi ba al'ummar shi sune larabawa jikokin ibrahim masu bin millata ibrahima hanifa sai ya je ya ɗauko addini da kwai- ya kwaikwayo al'adun wasu maguzawa can sakamakon haka mai faru sai ya zo ya canza addinin annabi ibrahim zuwa maguzanci zuwa haramta halas ina ma'ana haramta halas waɗannan dabbobin duka halas ne a ci namansu ya haramta mutane suka bi shi akan wannan haramcin sannan maguzanci kuma shine kakkafa gumaka ɗin nan da bauta musu kuma bayan Allah yanzu duk me kai- me kai ga wannan kama da kafirai yana suna mana hadarin da ke cikin kwaikwayon kafirai ne duk wannan ya faru ne sakamakon kama da kafirai kamar da duk abin da ke faruwa dinnan na su maulidi da wannan abin da 'yan shi'a suke duka menene kama da kafirai kiɗa a masallaci buga ganga sanya janjami waƙe-waƙe raye-raye maganganu na ɓatanci ƙasidoji wanda suke akwai maguzanci da kafirci a cikinsu yin abubuwa na ta'annati cakuɗaɗɗeniyar maza da mata duk waɗannan abubuwan da ake da sunan addini me ya kawo su kwaikwayon kafire da istihsanin abin da ke gun kafire bi mahadil aqal dunan nusus Allah ya tsare mu na'am na'am
ko da ba a kuma zuci kuma da su kuma eh muna kan cewa bayan da da da ko wanda yake a cikin laraba maka da maka in zuwa da aka kawo suka ko da wanda ya kawo da ya zo ga mai ko a cikin karfe
su gaskiya ban taba karanta wani abu irin haka ba cewa bayan annabi Ismail akwai wani wanda ya zauna yana ta musu wa'azi misali kamar yadda sahabbai suka ci gaba da yin wa'azi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Isa su ma haka ko gaskiya ban taba karantawa ba ban sani ba a ai ban ban ce akwai ko babu ba kar ai conclusion sai an bincika eh ka ka ba mu asami yanzu zamu bincika mu gani insha Allah a ni ba na ce ban sani ba ban taba karanta tarihin wani an ce malami ne da ya ci gaba da karantawa bayan annabi Ismail ba amma na san akwai mazan na inda za a samu waɗannan bayanan in akwai su kamar littafin albidaya wani haya na ibnu kasirin ya ya faɗo mu a cikin olata game da za a iya samun bayanai akan bayan shuda annabi Ismail me ya faru a Makka kuma insha Allah zan kokarin duba kuma kuma kuna iya ku duba Mm. Eh. Eh. Eh. To- to ɗan ɗariƙa waɗannan dama su suna da matsala game da hadisai wanda ya musu shi suke ɗauka kawai mu kuma hadisai da in sun inganta duka muna ɗaukan su wannan hadisin kuma yana cikin sahih muslim ba mu muka ƙirƙiro shi ba mu yan izala da mu da su duka haka muka ganshi a cikin littafin kuma hadisi ne ingantacce malaman da suka yi sharhin muslim tsawon shekaru suna da maganganu da suka yi akai da kamata yayi kafin wani ya magana akan hadisin ya je ya duba me sinawoyi suka faɗa da su da su ibnu hajrin da su ainihin abul abbas al-qurtubi da makamantansu babu wani kura akan hadisin kuma tabbas mutanen makka ba ahal fatara bane sam wannan ba zance ne da yake karbabe a gun malama aqida ba eh kwarai kuwa sosai eh akwai wanda suka saura akan ita hanafiya din ba hanifiya kwarai akwai su akwai wanda basu lalace suka zama haka ba akwai dan uwan Umar din nan Adiyu wanda shi ma baya bautar gumaka baya shan giya kuma yakan duk inda yaji za a kashe wata ya yakan je ya fanshe ta ya fanshe ta a gun iyayenta yazo ya ajiye ya tara ƴaƴa a gidan shi an ce sun fi ɗari irin waɗannan akwai su da yawa a cikin ƙasashen larabawa ko kuma a ce in an kwatanta da yadda shirkar ta yadu kaɗan ne su amma sun kai mutum ashirin zuwa talatin wanda malamai suke ba da labari a garin makka waɗanda suke sun yi tawaye ma wannan magudancin tun shekarun jahiliya din akwai su akwai wanda kuma suka shiga nasaranci kamar su waraka su dan naufal to a lokacin kuma wannan ya wadatar da su tunda kaga manzo Allah ya ba da labarin ya ga waraka a aljanna a cikin hadisin al-imamu al-hakim ko la tasubbu waraka فإني فإني رأيت له بيتا في الجنة والله تعالى أعلم نعم سيكي تشيوا wa inna ma fa'alahu tash- mutashabbihan bighairi fihi bighairihi min ahli al-ard falam yazal al-amru yatazayadu wannan barna da amru dan lahi dan luhay ya kawo musu bata gushe ba tana karuwa wa yatafaqamu tana ƙara bunƙasa hatta galaba ala afdalil ard ash-shirku billahi azza wa jalla har shirka da Allah ta galabaici wannan ƙasa mafi falala a wurin Allah ƙasar maka kenan wata ghayir dinihi aka zo aka canza addinin Allah ila an ba asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da Allah ya aiko manzon shi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama fa ahya millata Ibrahim alaihi salam ya rayar da addinin Ibrahim alaihi salam wa aqama tauhida ya tsayar da tauhidi wa halala ma kanu yuharrimunahu sannan manzon Allah yazo ya halastar da abinda da suka kasance suna haramtawa waswatul an'ami min indi qawlihi ta'ala wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiba yace suratul an'ami daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am inda yake cewa wa ja'alu lillahi مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله هو وهذا لشركائنا فما كان لل... بزعمهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ساعة ما كانوا ساعة ما يحكمونكم sai ce kazalika wa kazalika zayyana li kathirin min al mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyarduhum wa liyalbisu alaihim dinahum shine Allah ya ce wa liyalbisu alaihim dinahum sai mene walau sha Allah ma fa'aluhu fadharhum wa ma kanu yaf yaftarun wa qalu hadhihi an'amun ko يعني آية قالوا هذه أنعام وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها هذا دي كرشان آيين شيني inda yake cewa qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah to kaga nan Allah yana lissafa abubuwan da suka kirkiro ne na maguzanci waɗanda suke yi waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba Allah yace sun sanya wa Allah wani rabo daga cikin abin da Allah ya tsara na kayan noma da ainihin dabbobi su ce wannan na Allah ne wannan namu ne مما جعل مما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا lillahi bizamihim sai suka riya suka ce wannan na Allah ne sai su ware wani wata kuyya sai a ce wannan kuyya ta Allah ce wadda ta fi kyau da haka ba za a ci abincin da ya tsiro a wannan kunyar ba a cikin gona ko wata bishiya mai dabino sai a ce wannan bishiyar ta Allah ce a bawa Allah ita duk dabino da zai tsiro a nan ba wanda ya taba shi haka sai Allah ya ce bi za'ami da riyawarsu ba haka abin yake a wurin Allah ba wa hadha li shuraka'ina wannan kuma sai su ce wannan kuma na allolin su ne na abokan tarayyar su ne fa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'i duk abin da suka ce na Allah ne ba ruwan Allah da shi da haka zai kai ga waɗannan abokan shirkan nasu wa ma kana li shuraka'in fala yasilu ila Allah wanda kuma dama yake na shirka dama ba ruwan Allah da shi shi ma Allah ya ban musu duka kenan don da suka ce nashi don da suka ce na abun shirka su duka Allah ya ban musu fa ma kana lillahi fa ma kana lishirkain fala yusiru ila Allah wa ma kana lillahi fa yusiru ila shirkain sa'a ma yahkumuna ko haka Allah yake fada sai Allah yake kuma ƙara fadan cewa wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum bisa bambancin matsala ta kira'a a cikin wannan aya ko cewa kuma irin haka da kaji irin wannan yanayin ne zayyana li kathiri minal mushrikina aka samu aka kawata wa da yawa daga cikin mushrikai qatla auladi aka kawata musu su dinga kashe ƴaƴayensu waye kawata musu shuraka'u waɗannan ainihin wato abokan shirka ɗin nasu liyarduhum don su mai da su baya su mai da su wato ba su da ɗiya su mai da su ba su da aqab wal yalbasu alaihim dinahum kuma su rikita musu addinin da suke bi din wani addini zai ce ga dinka shayanka shine Allah yake cewa walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama da duk ba su aikata wannan kafirci da maguzanci ba fadharhum wa ma yaftaru ka bar su da wannan kirkira ƙarya da suke suna dangantawa ga ainihin wato addinin Allah sai mene wa qalu hadhihi an'amun suka ce waɗannan wato wasu dabbobi ne wa harfun da kayan noma hijrun wanda aka tsare su wato wanda aka haramta su ba a amfani da su la ya ta'amuha ko illa man na sha'u ba wanda zai ci sai wanda muka so muka ga dama bi za'ami haka sakariya wa na'amun hurrimat zuhuruha akwai kuma dabbobin da suka haramta wa kansu hawa kan gadan bayan su wa al'amun la yadhkuruna ismullahi ismullahi alaiha da kuma dabbobin da ba a ambatan sunan Allah idan an zo yanka sai da sunan gunki iftira'an Allah ƙarya suke wa Allah ba Allah ce sai wannan abu ba shine Allah yake cewa sayajzihim ma kanu yaftarun Allah ya ce zai musu sakamako da irin ƙaryar da suke yi to shine sai wannan ayan da Allah yake cewa okay suka ce wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am ko ha wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am khalisatan eh khalisatan li li zuhurina eh haka ne kuwa hada ta lalace wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am har zuwa dai faɗin Allah da yake cewa qad khasira alladhina qatalu awladahum safhan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura khitabun ma'a ha'ula'id dar duk wannan zance ne da ake akan ire-iren waɗannan nau'o'i na maguzanci da suke ولهذا يقول ta'ala fi asna'iha don haka tsakankanin waɗannan ayoyi Allah yake faɗa yana cewa sai kul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay'in Allah yana ce musu sai kul ladina ashraku da sannu waɗannan kafirai zaka ji suna cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama da ba mai shirka ba wala aba'una kuma da Allah ya ga dama ai da iyayenmu ma ba su shirka ba wala haramna min shay'in kuma da bamu haramta wani abu ba kenan kaga suna da masaniya akan cewa su suka kawo shirka da su da iyayensu kuma suka haramta abin da Allah ya halasta wa ma'lumun anna mabda'i hadha at-tahrim anna mabda'a hadha at-tahrimi tarkul umuri al-mubaha tadayyun abu ne da yake sananne cewa mafarfarin yadda aka faro wannan aiki na haramta abubuwa shine guje ma abubuwan da Allah ya halasta ta dayyunan da tunanin cewa mutum yana addini zuhudu zaha da kai daga abin da yake halas ne da tunanin hakan addini abinci sutura aure bacci da makamantansu shiga cikin mutane zuwa kasuwa yin sana'a yin noma kiwo abubuwan da Allah ya halasta na rayuwa wanda rayuwa take tsayuwa idan ana yin su sai mutum ya ce shi ba zai yi ba tunanin hakan yana yi ne wai dan yana neman kusanci ga Allah shine ruhubaniyanci din kenan ko kaga su ma abin da kai su kenan Allah ya rasa musu cin naman waɗannan dabbobi suka ce ba za su ci ba suna ganin kuma in sun yi haka sun koma ga Allah ne sun girmama addinin Allah wa aslu hadha tadayyun shi kuma wannan irin addinin na kin morewa abubuwan da suke halarci da tunanin hakan addini ne huwa min min tashabbubil kufar kama da kafirai ne kamar yadda muka ji a cikin ayat da ta gabata a can baya cewa wa ruhbaniyatu nifta da uha ma katabnaha alaihi wa in lam yaqsid al tashabbuha bihim wanda ke yin haka ko koda ba yana yin haka da nufin yana kama da su bane koda shi a cikin kudirin zuciyarsa baya yin haka dan yayi kama da su amma dai sura abin da ke bayyana shine mene kamace da kafirai aikata haka aikata gujewa abubuwa da suke na halarci da tunanin hakan addini ne faqad tabayyana laka ya kai mai karatu za ka iya gane cewa daga nan anna min asali durusi dinillahi wa shara'ihi cewa daga cikin abin da ya jawo ɗashewa da lalacewa addinin Allah da shari'arsa wa zuhurul kufri wal ma'asi da bayyana kafirci da sabo at-tashabbuhu bil kafirina cewa daga cikin abin da ya jawo lalacewa addini da bayyana kafirci da barna shine kama da kafirai kama anna min asli kulli khair kama yadda kuma yake daga cikin asalin abin da ke wanzar da alkhairi almuhafazatu ala sunani al-anbiya'i wa shara'ihim wato kokarin kiyaye tafarki da al'adu da addinin annabawa da shari'arsu walihaza azuma waqa'ul bid'i fi dini daga nan ne matsayin bid'a ya zama munin shi yayi girma a cikin addini wa in lam yakun fiha tashabbuhun bil kuffar koda kuwa babu kamantakekeniya da kafirai a cikin wannan bid'a fa kaifa idza jama'atil wasafain to ya kake gani idan wata ibada da ake yi ta hada siffa guda biyu siffa farko ita ce ya zama bid'a ce ba ta da tushe a cikin addini siffa ta biyu ya zama kuma bayan bid'a kuma ta yi kama da addinin kafirai ka dauka dai kamar maulidi kenan misali da ake yi da ire-iren su wato duk wani abu da za ka kawo cikin addini yana da munan matsayi a cikin addini kasancewar shi bid'a ne dan hanya ce ta lalata sunnonin annabawa sai kuma ya zama bayan kasancewar shi bid'a ne sai ya zama kuma yayi kama da na kafirai irin su carbi dinnan da mutane suke rikewa kaga wannan ya hada mishi siffa biyu ta muni kenan ko wali hadha jaa fil hadisi da haka yazo a cikin hadisi cewa mabtada qaumun bid'atan illa nuzi'a anhum min as-sunnati mithluha a cikin riwaya imamu darimi yake cewa kuma ba za ta walan tarda an ilaihim abada cewa mabtada qaumun bid'atan wasu mutane ba su taba kirkiro wata bid'a ba illa nuzi'a anhum min as-sunnati mithluha sai ya zama an cire musu wata sunna gwargwadon kimanin wannan bid'ar a cikin sunan da suke yi kuma annabi ya ce kuma har abada wannan sunna ba za ta dawo gare su ba mutum ne an ya zo a cikin addinin musulunci cewa ga yadda ake yin abu sai ya canza yana kawo nashi na bid'a to wannan gwargwadon canjin da gwargwadon abin da zai yi asara na sunna misali yanzu wanda ya kawo salati na ƙarya yana yi da gwargwadon salatin nan da yake yi da gwargwadon asarar da yake na salatin asali ba zai waye gari ba sai ya zama ma baya iya tuno salati cewa akwai wannan asali nashin nan kawai yake gani a matsayin salati idan ka tirke dan bid'a kafin ya kawo maka salati ibrahimi ya zama mushi aiki saboda bakin shi ya riga ya laushi da salati na bid'a duk sanda aka ce ga azkar da ake yi a bayan salloli sai ka ce kai ba wannan zakai ba wani daban zakai da gwargwadon yadda kake yin wani daban dinnan da gwargwadon da kake nisa da sunna haka dai haka dai haka dai duk sanda mutane suka kawo wani abu sabo a cikin addini zai tsere zai wannan zai ƙara nisanta su da gwargwadon abin da yake yana muƙabilin shi na sunna to har za a waye gari ba su da wani ragowa wani abu da suke na sunna kakkab ko da ko sunansa ahlus sunna kamar da dama daga cikin mutane da sunansa ahlus sunna amma ma baqiya min sunnati fihim illa hadha al-ism wa rasmuhu sunan ne kadai da zanen sunan su za a gansa da baje ko da tambari ko kuma in an gansa ana ce musu ahlus sunna saboda suna ya riga bi su amma a aikace ba sunna suke ba saboda sun ta kawo bid'a a cikin addinin da suke yi wannan bid'ar kullun tana nisanta su daga sunna wannan hadisi ne da yake yana da hadari kwarai mutane su kalle shi kuma hadisi ne ingantacce Allah ya tsare mu wa aidan faqad rawa abu dawud fi sunanihi wa ghairihi wa ghairuhu من حديث هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي أمير عن أنس عن عمومة له من الأنصار أنس يتي daga wasu ainihin dangin ubansa daga cikin mutanen garin Madina eh Umair ibn Anas ko na'am daga daga wasu baffaninsa an Umair ibn Anas an umumatin lahu yace daga wasu baffaninsa daga cikin mutanen Madina dan gidan Anas ne wannan Umair dan Anas dan Malik ko yana daga cikin manyan ƴaƴan Anas dan Malik radiyallahu anhu yace waɗannan ƴan uwan mahaifin nashi suka gaya mishi cewa ihtamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lis-salati manzo Allah ya dauki al'amarin sallah da muhimmanci farkon zuwa Makka cewa ya za a yi a dinga samun wato sanarwa yadda kowa zai san lokacin sallah yayi kaifa yajma'u an-nasu laha ya za a tattara mutane don yin sallah fa qila lahu sai aka ce da shi unsub rayatan inda huduris sala a samu wata tuta da za a dinga kafawa daidai lokacin sallah yadda kowa in yi hango ta tana kadawa to ya gane lokacin sallah yake kenan fa idza ra'awha azina ba'dhum ba'dan idan suka gan wannan tuta sai bangaren mutane su dinga tana wa junansu cewa ga tuta na kadawa lokacin sallah yayi falam ya ujibhu dhalika wannan bai burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qala sai ce fa zakaru lahu alqun'a sai suka ambata mishi ainihin wato alqun'a shine a bangul abinda ake hurawa kenan sarewa ko ko usur ko wani abu makamancin haka shuburul yahud ko gayinan abinda yahudawa suke hurawa in suna so su tara mutane falam ya ujibhu zalika wannan ma bai burge shi ba waƙala ya ce huwa min amril yahud ya ce wannan aina yahudawa ne ma'ana ilata hana ya burge shi kenan ƙala ya ce fa zakaru lahun naqus sai suka ambatan mishi shine abun nan ko sarewa ko ko ƙararrawa amin suka ambata mishi ƙare ƙararrawa abun kaɗawa kenan ko wanda ake karkaɗawa wancan kuma wanda ake busawa fa ƙala sai ce huwa min fi'ilin nasara kiristoci su ne masu sa ƙararrawa a cococin suna kaɗawa fansarafa عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لما لهم النبي صلى الله عليه وسلم sai Abdullahi dan Zaid dan Abd Rabbi wani sahabi ya koma gida shi ma yana ta tunanin wannan abu da manzo Allah yake tunani yana tunanin ya za a ya kawo ma musulmai mafita fa uriyal adhanu fi manami sai mafarki ya ga kiran sallah a cikin mafarkinsa qala ibad labari yace fagada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu gari na wayewa sai ya jijjifi ya je ba manzo Allah labari cewa ya rasulullahi kaji kaji kaji kaji abin da na gani kiran sallah fa qala ya rasulullah inni labaina na'imin wa yaqdha yace ina tsakanin bacci da farkawa ma'ana bacci bai dauke ni sosai ba id atani ati sai wani ya zo mini fa arani al'adha ya nuna mini ainihin kiran sallah qala wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qad ra'ahu qabla zalika Umar dan Khattab shi ma kafin Abdullahi dan Zaid ya zo ba da labarin shi ma ya ga wannan irin mafarki din amma sai Abdullahi ya riga shi ba da labari fakatamahu 20 yawman sai Umar ya boye nashi mafarkin kwana 20 bai fara ba qala sai mai labari yace summa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama daga baya sai Umar ya ba manzo Allah labari fa qala lahu sai manzo Allah ya ce mishi ma mana'aka an tukhbirana me ya hana ka ba mu labari faƙala sabaƙani abdullahi bin zaidin fasta hayaitu ya ce abdullahi ɗan zaidi ya riga na ba da labari sai na ji kunya na maimaita labarin da ya riga bayar ma'ana bai so ya zama yara abin da wasu suke ce ma ɗan uwa ne dan kasan ɗan uwa ne al'ada hausawa shine mutumin da duk labarin da aka kawo yana da irin shi to za ga irin wannan ba karan makareci bane sai ce ai ni ma ran nan kaza duk labarin da ka kawo zai kawo maka irin shi lahu min kulli waqi'atin misalu jori mai waka duk wata labari da aka bayar wata kissa da aka bayar yana da irin ta koso shine bahaushe yake ce ma dan uwa ni an ce uwa nan wata mata ce mai labarai wallahu alam kaga ko ya kamata dan ta ya gaji ta ko mun sha bawo ummuhu fa mazalam zaka duk ana idan har zaka ga akwai na san yanayi wanda har tsokanan mutum ake mutumin da aka san shi mai irin wannan surutun sai a kirkiro ƙarya a ce bari ku ji abin da zai ci kafin a kai zai ce ai shi ma ran nan inda aka ce an yi hatsari ko an ga yan fashi ko an tsinci kuɗi ko an ga wani abu na ban tsoro ko an yi wani mafarki ko an je wata ziyara shi ma zai ce ai ko ni ma ran nan kaza duk irin abin da ka faɗa to sayyidina Umar bai so ya zama irin haka radiyallahu anhu arda kaga ko manzo Allah ya goyi bayan shi akan haka tunda bai mai faɗa ba nuna mishi kawai da ka sani da ka faɗa ba komai bane ai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعله من ذا الله يتي وسيدنا بلال رضي الله عنه كميكي kaje wannan mutumi Abdullahi dan Zaid ya koya maka kiran sallar nan kai kuma ka dinga aikata shi fa azzana Bilal daga nan Bilal ya fara kiran sallah qala Abu Bishr fa haddathani Abu Umair anna al-ansara taz'amu أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا yace mutanen makka suna mutanen madina a cikin tunaninsu da fahimtarsu abin da ya hana manzon Allah ya sanya shi mutumin da ya farkin ya zama shine mai kiran sallah saboda a wannan lokaci ya kasance ba shi da lafiya ma'ana yana fama da mura ko mashaƙo ko wani yanayi dai na rashin lafiya wanda ba zai ba shi dama ya zama ladani ba da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya koya ma wanda shi kuma lafiyar shi kalau yana da sauti mai kyau shi ya zama shine ladana warawa sa'id ibn mansur fi fi sunanihi qala haddathana abu awana an mughira an amir ash-sha'bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtamma bis salati ihtimaman shadidan ga wata riwaya kuma daga ainihin amir ash-sha'bi kaga wannan a zahiri yanzu a yadda yake kaga mursali ne kenan domin amirun sha'abi ba sahabi bane tabi'i ne yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah ya kasance ya bai wa ainihin wato al'amarin sallah muhimmanci mai tsanani tabayyana zalika fi tabayyana zalika fi wa kana fi mahtamma bihi ma'ana take-taken shi da fuskar shi ta nuna yadda ya dauki abin da muhimmanci wa kana fi mahtamma bihi min amri salati daga cikin abin da ya zama ya faru na wannan muhimmancin sallah da manzon Allah ya dauka da nauyi an dukiran naqusu an ambata mishi ainihin wato qararrawa sun maqala sannan manzon Allah ya ce huwa min amrin nasara wannan al'ada kirista ne summa arada an yaba asa rijalan yu'adhdhinuna an-nasa bis-salati fi turuq sai kuma so ya dinga tura mutane lokacin sallah yayi su dinga bi layi layi kwararo kwararo suna cewa a tashi ayi sallah ire da mutane suke yanzu ba kyau shi ma shi ma ba kyau bai da wani asali a addini manzo Allah bai yi wannan ba domin zaka je kai karar sallah ne ga garin gaya wasu an kira sallah kai a rabu da kowa wanda yazo dan kanshi wanda bai zo ba shi ya jiyo amma a dinga bi layi layi cikin anguwa jama'a har tsakar dare a hana mutane bacci a ina ka samu sunnar suwaye akwai wani a cikin salaf da aka taba jin labarin yana wannan aikin wani mu taba ji ba sun makala sannan sai ce akrahu an ushgila rijalan an salatihim bi azani ghairi ina tsoron kai ya zama na shagaltar da wasu mutane da ka sallar su dan su je su kira wasu garin kiran wani kai ka rasa sallah wa zakara ru'ya abdullahi ibn zaid sai shi sha'abi ya ba da labarin wannan mafarki da Abdullahi dan Zaid dan Abdul Rabbi yayi wa yashhadu li hadha ma akhrajahu fi sahihaini an Abi Qilaba an Anas qala lamma kathura an-nas Anas yace a cikin Bukhari da Muslim aka ruwaito daga Abu Qilaba yace Anas ne ya bashi labarin lokacin da mutane suka yawa a cikin musulunci a kasar Madina zakaru an ya'mal an ya'lamu waqtas salati bi shay'in ya'rifunahu suka ba da labari aka yi shawara cewa ya kamata a sanya wata alama da za a dinga gane lokacin sallah fa zakaru an yunawwiru naran sai aka ce a dinga hura wuta cikin tsakar dare ko da asuba misali a hura wuta duk wanda ya hango alamar wuta to ya gane lokacin sallah yayi au yadribu na qusan ko a dinga buga qararrawa fa amara bilalan fa am fa umira bilalun an yushfi al adhana wa yutra al iqama sai aka umarci bilal aka ce ya dinga yin kiran sallah biyu ikama kuma ɗaiɗai saboda duk waɗancan al'adu ne na kafirai mun dai ji cewa buga ainihin ƙararrawa na kirista ne hura wuta kuma na maguzawa ne mutanen farisa wa fi sahihaini an ibn jurayj an nafi'in an ibn umar qala kana al muslimuna Abdullahi da Umar yace musulmai sun kasance hina qadimul madinata lokacin da suka zo Madina yajtami'una suna taruwa fayyata hayyau na asala sai su taru suna ainihin wato tana wa junansu lokacin sallah walaisa yunadi biha ahadun ba wanda yake yin wani kiran sallah fatakallamu yawman fi zalika wata rana sai aka yi batu game da wannan zance na ainihin ya za a samu wata wanda ainihin yanayi ko wani tsari na kiran mutane zuwa ga sallah faqala ba'dhum sai wasu suka ce ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara ku nemi mana ƙararrawa irin ta Kirista, wa ƙala ba'aduhum, wasu kuma suka ce karnan misla karnil Yahudi, a nemi mana abin nan wato abin sarewa ko abin busa irin na Yahudu, fa ƙala Umaru, sai Umar ya ce, awala ta suna rajulan yunadi bis sala, shin ba zai yiwu a sa wani mutum ya dinga kiran sallah ba ne? Fa ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce, ya Bilalu qum fanadi bis sala, ya kai Bilalu miƙe ka kira sallah sai malai yace ma ya ta'allaqu bi hadha hadisi min shar'il azan azan wa ru'ya abdullah ibn amr ibn zaid wa umar wa amru umara aidan bidhalika abinda ke da alaka da wannan hadisi na shar'anta kiran sallah da mafarkin da Abdullahi dan Zaid dan Abdurrabbi yayi da na Umar da kuma umarnin da Umar ya bayar akan cewa lalle ya kamata a kira sallah din Umaru ya anan Nabi sallallahu alaihi wasallama da abin da aka to daga manzon Allah cewa kana qad sami al adhana lailata usriya bihi ya ji kiran sallah ran da aka tafi da shi cikin dare aka kai shi sama din nan ila gaira zalika da abubuwa waɗanda ba waɗannan ba laisa hadha mawdu'i dhikri wannan ba shine wurin ambatan shi ba wa zikirin jawabi amma kadistashkila minhu ba kuma nan ne wurin ambatan amsa game da abubuwan da aka kawo na rigingimun da ke cikin wannan mas'ala ba na wannan mas'ala ce mai zaman kanta ba nan bane mahallinta abin da ibn taymiya yake nufi kenan sai kuma wasu wuraren ka neme ta wa innamal ghardu huna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kariha buqal yahudi al-manfukh bil fami abinda ake nufi anan shine da kaji manzon Allah ya kyamaci watin abun busa na Yahudawa wanda ake hura shi da baki wa naqusin nasara da kuma abun kadawa qararrawa ta Kirista almadrub bil yadi wanda ake buga shi da hannu allala hadha bi annahu min amri al yahud ya kafa hujja game da wancan cewa na Yahudawa ne wa allala hadha bi annahu min amri nasara ya kafa hujja kuma game da wannan nabiyin akan cewa shi kuma na Kirista ne li anna dhikra al wasfi aqibal hukmi yadullu ala annahu illa lahu wannan siffa da aka ambata cewa nasuwa ne nasuwa ne yana nufin wannan shine dalilin da yasa aka kafa hujja da shi akan haramcin abu wa hadha yaktadi nahyuhu an amma huwa min amri al-yahudi wan nasara wannan yana nuna hukuncin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kenan daga abin da yake wato na yahudi ne da nasara هذا مع أن قرن اليهود يقال أن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام من ذا الله يأي ونن هنن تديكي ونن كهون يهوداوا da suke hurawa ana cewa asalin shi fa daga annabi Musa ne kamar yadda asali a addinin su kenan wa innahu kana yudrabu bil buqi fi ahdi cewa tun zamanin shi ana buga ainihin wato irin wannan ainihin wato abun bugawan irin nasu wa amma naqusun nasara fa mubtada'un shi ko abun kadawa na kristoci to wannan qarara bid'a ce iz ammatu shara'in nasara ahdathaha ahbaruhum wa ruhbanuhum domin daukacin addinin nasara shari'ar su daukacin shi gaba daya to abu ne wanda malaman su ne suka dinga kirkiro musu shi shi sa ko canza darasi da ake a makarantu a ce sai an kada kararrawa maguzanci ne jama'a a nemo ta hanya maguzanci ne a ce duk bayan minti arba'in sai an yi galan galan galan ana yin wannan a makarantun mu har na islamiyya ko maguzanci ne saboda wannan ka'idar cewa daga kirista ne me ya kawo shi makarantar musulmai ire-iren wannan suna nan da yawa jama'a sha'air zai bayyana mana wasu za ku yi mamaki kamar da ya ambaci wasu a baya za ka ji wasu a gaba za ka yi mamaki rawuwan da ake a ƙasar nan wanda suke maguzanci a ce din da aka za a yi taro sai an miƙe an yi kiɗa taken najeriya duk wannan maguzanci ne a ce din da aka tare sai an yi kiɗa kiɗa ya zama wa mutane wani abu wanda ma ba a tunanin ma cewa haram ne tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya furtar da gaskiya a bakin manzon shi shine cewa mutane za su halasta kiɗa yanzu kiɗa ba wanda yake tunanin haramun ne duk wanda yake tunanin haramun ne za ga dan zafin kai ne kawai ake cewa har akwai wanda yanzu sana'a su shine kiɗa DJ za mutum zaka tambaye sai sai ce maka shi DJ ne me DJ eh Haruna me DJ ne kam wanda yake zuwa an za a yi biki yanzu ya ma ya kwace sana'a ma maka dan gargajiya maimakon a kira mai kalangu yana kadawa mata sai shi kuma ya zo da wasu na'urori kankama kankama ya ya aje su da lasifika wata kusa girman wundan nan haka zai aje ta kawai yana sa musu kida iri iri yana murza wannan yana murza wancan wai DJ sunan shi kuma a haka zai aure ya hayayyafa sana'a shi kenan wannan babu mara sana'a irin shi jama'a dan idan ya zama wanda zai dinga sai da giya ko karuwa za a kyamace ta ko to ya kamata a kyamaci wannan bil masal domin hadisi ɗaya zo da magana a kansu ya sayi alhira wal ma'azifa wal harif za su halasta zina da kiɗa ina ma'anan wannan dilalar ta ektiran tsakankaninsu alama akan zunubin iri ɗaya ne amma yanzu ko ina ga suna suna buɗe shaguna suna da sana'a suna raba lambobin wayar su kuma ana gaita su DJ ne sannan gidajen rediyo da gidajen TV da makamantansu duk inda suka samu minti biyar ba su sa kira'a ba in za su sa kira'a fa sai an biya amma kiɗa su saka shi kyauta kyauta su dinga sakawa duk in ka ɗaga waya kiɗa za ka ji shine ranginton ko ina ko ba ka son ka saurara sai ka ji baya da za ka kiɗin kiɗa da kake saurare in ka shiga mota ta haya ce keke nafe ne kiɗa za ka ji duk inda ka shiga in ka shiga gidan mai kiɗa za ka ji airport ka shiga kiɗa za ka ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine bayan da manzo Allah yake cewa mutane sun za su halasta kiɗa to haka kuma za su halasta zina yanzu meye kawai wanda ake ganin laifin shi a matsayin zina shine fyaɗe fyaɗe ne kawai laifi a dokar Najeriya ba babu inda aka ce ba da sakwa da aka ce zina ta wanda aka samu yarjejeniya laifi ce babu ko sai wanda aka yi na ƙarfi raifin shine kawai laifi in dai mace da za a yi da ita ta yarda da concept ɗinta za a sadu da ita to babu laifi kaga wannan maguzanci ne eh wannan kuma ai shine da rashin rashin kan gadan ai irin na doka na dokar kafirai ala ayi halin jama'a za mu zo mu ji maganganun da ibn timiya zai waɗanda suke suna da nauyi kwarai game da wannan mas'ala ina ganin sai mu tsaya anan saboda lokaci da ya kure sai Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am
wa da fara kundi akan